الزبيدي قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال اسماعيل بن ابي خالد يكاو باين دا مكجي daga wajen zuhuri bane
قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت ابي حازم ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda aka ce wato shi ya ga duk mutum goma nan da annabi ya musu almishir da aljanna yanda shi Allah dan faudo yake faɗa a nisbahun rawi wahum ibaqun minhumul muharimu fa mudari kull ashirati qaisun yu'lamu qaisun yu'lamu su tabi'ai matsayi matsayin hawa hawa ne akwai a cikin tabi'ai waɗanda yake su tun zamanin annabi ma sallallahu alaihi wasallam suna nan wasu ma tun zamanin annabi sun musulunta amma kuma ba su samu ganin sa ba sai yasa ba a lissafa su a cikin sahabbai ba yasa aka samu tabi'i wanda yake ya girma sahabi sai a samu tabi'i wanda yake ya girma sahabi to yace sai waɗanda suka riski mutum goma nan da annabi ya musu albishir da aljanna wanda gaba ɗaya malaman tarihi suka ce mutum ɗaya ne aka sani da haka shi ne wannan gaisu na abi hazir yawa ba da tarihi sun ce wa fati hijira ta 60 suka ce hijira ta 59 ga suna abi hazimi yi wa fati wasu dai sun ce gaba daya a cikin tabi'ai ba maɗaukake kamarsa afraduhum sa'idu bal waisu wakilan hasanu wakila kaisu yadda shi sho abdullahi dan furdun yake fada a misbahun rawi to
قال سمعت عبد الله بن مسعود قال يا حزم يتي لا جاب لابن مسعود قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يا شيخ la su da illa fitnataini ba daidai ne ba dan kaga wani yana da wani abu ka ringa burin kai ma a ce sai ka samu wannan abu in ba abu bi ba abu biyu ne dan kaga wani yana da shi ko kaga yana da su karin da burin ina ma a ce kai ma ka samu to sai a ce ka yi daidai a nan amma in ba a su biyun nan ba ka ga wani da wani abu ka ce za ka yi burin ka masa ba daidai ba ne wala ta tamannau ma farrara lahu bihi ba'arakum ala ba kana ganin kanka koma baya to amma sai ta yi wani wajen kafi shi shi yasa ka tsaya ka rike ta inda ka fi shi ba ka ringa burin sai lalle ka samu inda kake ganin ai ya fice ka ba ka rike ta inda ka fi shi to rajulun atahu Allahu malan na farko daga cikin mutum biyun da aka ce don ka yi burin samun abin da suke da shi wannan daidai ne ba laifi shi ne mutumin da Allah ya hore masa dukiya fasulli da ala halakati fil haƙi aka ba shi dama ya ciyar da dukiyan nan ya kashe dukiyan nan akan abin da yake daidai so da yawa akwai wanda zai zama Allah ya ba shi dukiya amma kuma an haɗa shi da wahala ne zai zama shi kansa ba more dukiyar ta sai yake ba wahala yake ta yi akwai kuma wanda yake shi baya wahala da dukiyar tasa yana kashe dukiyar amma kuma ba abin da zai amfane shi ba eh ta kashewa tare ta kashewa a jin daɗi bakinsa koyaushe da baiko bayan jikinsa koyaushe da tufafi ta gani na gani na faɗa abin hawansa haka amma kuma abin da zai fi amfane shi a gobe wannan babu shi bai tsaya yin wannan ba to akwai kuma wanda yake shi Allah ya hore masa dukiyar kuma Allah ya hore masa ya kashe dukiyar akan abin da yake daidai yanzu wannan in ka gan shi kai burin ina ma kai ma a ce kana da dukiya Allah ya hore ma ka kashe dukiyar a inda yake ya dace a kashe ai wannan kayi daidai wannan burin naka buri ne da ya dace da wajen da za a yi shi to na biyu shine mutumin da Allah ya hore masa hikima wato ko ƙur'ani ko duk wani abu da yake mai hanawa daga jahilci duk abin da yake zai tsawatar da bawa daga a ce ya aikata aikin da ba shi kenan ba aikin da ba daidai ba ya zama yana hukunci da wannan hikimar yana koyar da ita ga mutane to wannan dan an yi burin a samu matsayi kamar nasa an yi daidai kan ɗari wannan daidai ne amma bayan nan duk wanda za a yi ba daidai ba ne
babu ma zukira fi zahabi musa babu abin da aka ambata game da tafiyar annabi musa ɗan imran wato shi annabi musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalamu malamai da yawa sun ce sanda ya wafati yana da shekaru 160 a duniya an ce wasu malaman tarihi suka ce ya yi wafati a ran bakwai ga watan aza shekara ta dubu da ɗari shida da ishirin daga afuwar dufanu haka wasu malaman tarihin suka faɗa to na'am filbahari a cikin kogi ilal khadiri domin ya samu ganin hariru
wa qawlihi da ta'ala kuma faɗin ubangiji tabshi wato wannan hariru ɗin akwai saɓani da yawa a game da shi na'am na farko wato sunansa na hakika kaka yake mm, kuma sunan mahaifinsa kaka yake na'am shi dinnan annabi ne ko manzo ko mala'ika akwai wanda suka ce mala'ika ne Mm.
ko ko zaren waliyi ne ko ko zaren waliyi ne wanda malamai da yawa sun rinda da cewa ai waliyin ne Na'am.
Eh, wal hulku fil hariri annabiyu aw mursalun wa qila bal waliyu kuma a yanzu din nan hariru yana nan da ransa ko ko a'a yi wa fati Ah, to duk dai akwai saɓani da yawa akan haka Ah, wani cikin manyan malamai ibn kutaibata ya ce ai sunansa baliya baliya dan malkana sunansa baliya sunan mahaifinsa kuma malkanu mm, Ah, wasu suka ce ai dan uwan annabi Iliyasu ne to kuma wasu suka ce wato a yayi wa fati bai haura shekara ta ɗari daga sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbai ba Mm.
kun ga wannan dare naku Mhm.
to nan da shekara ɗari da duk wanda yake a yau yana nan da rai a duniya ba wanda zai saura da wasu kuma suka ce ai yana nan Ah, wato akan wannan mafi yawan malamai suke kuma sufaye gaba daya sun yi ittifaki akan haka na'am Ah, it- sufaye da sun yi ittifaki akan cewa yana nan rayayi Hmm.
to da wa qau- wa qawlihi Qawlihi ta'ala ta'ala.
wannan babi ko za a yi bayani a game da faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala alatta yurka ala an tu'allimani mimma da wato annabin musa yake cewa da hariru ba kya banna in bi ka ba in bisa cewa ka koya min abin da zai zama shiriya gare ni daga abin da allah kai ya hore ma saninsa
حدثني محمد بن برير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب حدث ان عبيد الله بن عبد الله اخبره da abla- eh, eh, muhammad bin shahid zuhuri ya ba da labari cewa ubaidullah bin abdullahi ɗaya daga cikin fuqaha sab'atu na madina ya ba shi labari daga abdullahi bin abbasin انه تمارى هو والحر بن قيس cewa shi abdullahi abbas sun yi jayayya da shi da horubnu kaisin بن سنين dan hisnu الفزاري wanda yake daga banu fazarata في صاحب a موسى game da wane ne abokin annabi musa wanda aka faɗa
قال ابن عباس wanda aka ce fawaje da abdan min ibadina atayna huramatan min indina a abdullahi abbas ya ce هو خضر shine hariru hariru ne
ومر بهما ابي بن sai كعب ubayyun kabin ya zo ya huce su فدعا ابن عباس abdullahi abbas ya kira ubayyun kabin فقال sai ya ce ya ce da shi inni tamaraitu ana wa sahibi haza ni mun yi jayayya mun samu bambancin fahimta ni da wannan abokin zaman nan nawa horubnu kaisin fi sahibi game musa da mutumin annabi musa mutumin da aka tura annabi musa gare shi alladhi tala musa sabila ila wanda annabi musa ya roki alfaɗa masa hanyar da zai ba a ce ya samu gamuwa da shi
hal samita annabi sallallahu alaihi wasallam abin da abbasin ya ce da ubayy ibn ka'ab ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatan maganarsa shi ubayin da kabin yana cikin manyan malaman sahabbai abdullahi da abbasin almajirinsa ne na'am domin ya karbi qur'ani a wajensa a wajensa ya karbi qur'ani shi abdullahi da abbas ubayin da kabin shi ne sa'a sayyidul qurra shugaban makarantar qur'ani a zamanin sahabbai ah, kafin ya fati illa ya kawato bai dade ba ya domin an ce wa fati shekara ta goma sha tara a wani kaulin shekara ta ishirin bayan hijira ya sa bayan annabi kenan bisa wannan bai kai ko bai haura shekara goma ba to
qala na'am sai ubayy ibn ka'abin ya ce kwa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainama musa fi mala'in min bani isra'ila wataran annabi Musa yana cikin taro da- na banu Isra'ila jama'ar banu Isra'ila sun haɗu ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faqala ya ce da shi hal ta'lamu ahadan a'lamu minka Musa ka san wanda yake ya fi ka ilimi kuwa qala musa sai annabi Musa ya ce a ai ban san wanda yake ya fi ni ilimi ba fa Allah azza wa jalla ila musa sai ubangiji ya yi aike zuwa ga annabi Musa
bala abdullah hadirun ai akwai wanda yake ya fi ka ilimin bawan muhariru bawan muhariru ya fi ka ilimi
fasala musa sabila ilayhi sai wato annabi musa ya tambayi ubangiji wata hanya zai bi ya samu ganin hariru a ga wannan kenan shi ne abin da yake wajibi a kan mai hankali duk takamar da kake kana da ilimi in ka ji labarin ga wani wanda ya fi ka ilimi to kai kokarin saduwa da shi don ka karu domin duk ilimin da kake da shi in ka samu nasa sai ka karu yasa yau da a ce shi ya san fanni ɗaya ne da ilimi amma a wannan fannin ya fi ka kai kuma ka san fanni goma na ilimi duk a wannan fannonin ka fi shi amma aka ce gashi to kai kokari ka sadu da shi wannan fannin ɗayan da ya fi ka ka karɓo in ka haɗa naka ka yi gaba sai da muka wannan ɗin ma kenan ka tarar fiye da shi ka san wanda ya sani ga kuma wanda kai ka sani wanda daman shi bai sani ba ko ka fi shi daman shi yasa kada mutum ya ce a ai shi ma da nasa eh shi ma da nasa wancan ya je ya ji da nasa shi ma ya ji da nasa a'a ba haka tsarin ilimi yake ba koyaushe ba waye kokarin ƙara ilimi koyaushe ba waye kokarin ƙara ilimi to فجعل الله له الحوت آية sai ubangiji ya sanya wa annabi musa kifi ya zamo shine alama alamar inda zai gamu da hariru وقيل له aka ce da shi إذا فقدت الحوت idan ka rasa kifi فارجع ka komo فإنك ستلقاه za ka gamu da shi wannan bawan namu wanda yake ya fi ka ilimin
وكان يتبع أثر الحوت في البحر a ya kasance yana bin gurbin kifin a a kogi
فقال لموسى فتاه fatahu sai abu dan rakiyar annabi musa mai taimaka masa shine yushe ibn nun yace da annabi musa أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ai ba ta sani ba kaga sanda muka kwanta a gindin dutsen nan muka zauna don mu huta فإني نسيت نسيت الحوت na manta an faɗa ma yadda kifin nan yi ni kai ka yi bacci a sannan ni ido na biyu ba sai naga kifi ya yi tsalle ya faɗa ruwa ba
وما أنساني إلا الشيطان ba abin da ya sa na manta ko sai ko shaidan shi ne ya sa ban faɗa ma ba ai tun da ka faɗa min da ban kuma rasa kifin nan ne za mu gamu da shi mutumin ai da sai in faɗa ma amma kuma shaidan sai ya ɗauke min hankali ni ma ne bacci bayan na farka ka farka na manke ban faɗa ma ba shaidan ya mance ya mantar da ni قال sai annabi musa ya ce ذلك ما كنا نبغي ai daman wannan shine abin neman mu dama muna neman mu ga mun rasa kifin nan ne kifin nan ya ya bace mana a nan ne za mu game da shi wannan bawa na Allah فارتدى على آثار annabi Musa da mai raka shi din nan Yusha ibn Nun sai suka dawo suna masu bibiyar gurabun su hanyar da suka bi فوجد عابرا sai suka samu hariro a gindin dutsen nan da suka huta
فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه abinda Allah ya faɗa mana a littafinsa Qur'ani sai a ku tsakanin annabi Musa da Hariru cewa annabi Musa ya ce da shi halatta mai uka na an to an nuna nimin ma'ulin ta rushda kana innaka lan tastati'a mai sabra har zuwa dai karshen نعم
babu kaulin nabi Babu kaulin Nabi.
babu faɗa na sallallahu alaihi wa sallama اللهم علمه الكتاب ya ubangiji ka sanar da Abdullahi na Abbasin Qur'ani ya zamo ya fahimci Qur'ani مم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال
Mm.
ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم a wato abdullahi abbasin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume ni وقال ya ce اللهم ya علمه الكتاب sanar da shi qur'ani ya zamo mai fahimta ne mai tsirfin fahimta ne a- a qur'ani مم.
wato yanda turmizi da nasai suka ruwaito daga adawa daga abdullahi abbasin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa abdullahi abbasin addu'a har sau biyu cewa Allah ya hore masa hikima to نعم باب wannan babi ne متى يسير السماء والسجير yaushe ne jin yaro karami ke inganta مم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس Mm.
حد... قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أوه.
عن عبد الله بن عباس قال Mm. yanzu na basin ya ce أقبلت راكبا على حمار أتاني na taho na mahayi a kan wata daddawan jaki ta macen jakin وأنا يومئذ أنا عدت a الاهتلام sannan ban ƙarasa balaga ba amma ina dab da a ce na balaga
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى alhali manzo Allah yana sallah amina
إلى غير جدار gabansa ba wani bango fili ne wato ba wata sutura ba komai
فمررت بين يدي بار السفي sai na huce ta gaban sashen sahun وأرسلت العداء Lokaci jakar da na zo a kanta ta je ta yi kiwo, فنظرت في السفي na shiga a cikin saho فلم ينكر ذلك علي أحد ba wani wanda ya ce min abin da na yi ba daidai ba ne, ba wanda ya ce abin da na yi ba daidai ba ne. Wato, Abdullahi Abbasin kaga ya karɓo wannan tun sannan bai balaga ba, ya bayar bayan ya balaga. Shi yasa ashe kenan yaro ya iya karɓo magana ta ilimi ya bayar amma bayan balagarsa ba wai a ce a karba daga gare shi yana bai balaga ba a'a sai bayan balaga to
حدثني محمد بن يوسف أوه.
قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن عاصم mm,
حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع قال mm, Muhammad ibn- Mahmud ibn Rabi'i yace Mahmud ibn Rabi'i wato mutumin Madina ne ya yi wafati a Baitul Maqdis shekara ta 99 sannan yana da shekaru 96 a duniya Eh, to اقل من النبي صلى ya الله عليه kiyaye daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama wani tofi da ya yi مدها في da وجهه ya tofa a fuskata وانا ابن خمس سنين alhali yana ɗan shekara biyar a sannan من دلو daga ruwan wani guga wato da aka ɗebo daga rijiya rijiyar da take gidansu wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa haka ne bisa fuskar wasa ko jawo hankali ko ko dan ya sanya masa albarka ya yi haka ne dan ya sanya masa albarka to shi yasa a shekenan dan shekara biyar ya iya karɓo hadisi a karɓa daga gare shi amma bayan ya balaga kamar yadda shi wani mamudu na rabi'i ya karɓo hadisin nan a yana ɗan shekara biyar نعم to نعم
to babul huruji باب الخروج في طلب babu العلم fita neman ilimi wato a tafiya don neman ilimi وقال جابر بن عبد الله Alhamdulillahi ya tafi مسيرة شهر tafiyar wata guda إلى عبد الله بن zuwa Abdullahi عمرو Unaisul Juhani في حديث واحد don ya karbo hadisi daya dalilin wato dan hadisi daya fitin wannan ne ma'anar lami ce gaba ta hadisin cewa da halatta mur'atun nara fi hirrati kamar an ce da ajiyar
أبو قاسم وعبد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي أخبرنا الأوزاعي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مم.
عن ابن عباس مم.
أنه تواراه البر بن قيس cewa shi Ab- ah, abdullahi ibn- ah, abdullahi ibn abbas ya yi jayayya da shi da hurumnu kaisin a game da fi sahibi musa sahibi Musa.
game da wanda aka ce da annabi musa ya je wajensa ومر بهما عبيد بن كعب sai ubayy ibn ka'ab ya huce da su ودعا ابن عباس abdullahi ibn abbas ya kira ubayy ibn ka'ab فقال sai ya ce إني تماريت أنا وصاحبي هذا wato yake da ubayy ibn ka'ab mun yi jayayya ni da abokin nan nawa abokin zaman nan nawa da kake gani في صاحب موسى game da abokin annabi musa الذي سأل السبيل إلى لقيه wanda annabi Musa ya roƙe a faɗa masa hanyar da zai bi ya samu gamuwa da shi.
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه Amma da ba sai yake cewa da وسلم ubayi na karin kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗar maganarsa.
فقال أبي Sai نعم ubayi ya ce kwarai.
سمعت النبي Na ji annabi sallallahu alaihi wasallama يذكر شأنه yana faɗar maganarsa.
يقول Yana cewa بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل wata ran annabi Musa yana cikin jama'a daga banu Isra'ila yana cikin taro na banu Isra'ila.
إذ جاءه رجل Sai wani mutum ya zo masa فقال ya ce da shi أتعلم آدم أعلم منك ka san wanda yake ya fi ka ilimi قال موسى لا annabi musa ya ce awa ban san wanda yake ya fi ni ilimi ba فوى الله عز وجل إلى sai موسى ubangiji yau aike ga annabi musa بلى a'a ai akwai bawan da yake ya fi ka ilimi shine bawan muhariru ya fi ka ilimi na'am فسأل السبيل إلى wato wannan لقيه fursa ilimin da ya yi a wani bangare ne نعم Eh, ya fi ki ilimi fi shay'in khas na abu na musamman na'am sai annabi musa ya tambayi allah wata hanya zai bi ya samu gamuwa da hariru فجعل الله له الهوت آية sai ubangiji ya sanya masa kifi ya zamo shine alama da za ta nuna masa inda hariru yake وقيل له aka ce da shi إذا فقدت lokacin da ka الهوت rasa kifin nan kifin nan ya ɓace daga gare ka فارجع ka komo فإنك ستلقاه za ka gamu da hariru وكان موسى يتبع أثر الهوت annabi musa ya kasance yana bin gurbin kifin nan في a البحر kogi وقال فتى موسى لموسى sai wato mai rakiyar annabi musa shine yushau ya ce da musa bayan أرى annabi musa ya ce da shi kawo mana abincinmu kawai tafiyar nan da wahala sai ya ce a rata ai ba ta sani ba إلى الصخرة lokacin da muka sauka gindin dutsen nan فإني نسيت الهوت bayan ka yi bacci kafin in bacci ba sai naga kifin nan ya fito ya faɗa ruwa ya ɓace mana ba na mance kuma in faɗa ma labarin da na ɗauka in ka tashi zan faɗa ma to ni ma baccin ya ɗauke ni da ka farka na farka na mance ban faɗa ma ba وما أنساني ba abin da ya zawo na mance din sai shaidan shi ya hana in tuna قال موسى annabi musa ya ce ذلك ما كنا نبغي daman wannan ne abin da muke nema فارتدى على أثره ما suka قصصا dawo da baya da baya suna masu bi- bin hanyar da suka biyo فوجد عابرا suka samu hariru wato yana kwance akan wata katifa akan ruwa
وكان من شأنه ما ما قص الله في abin da كتابه ubangiji ya bayyana a littafin ya kasance daga lamarinsu wanda aka faɗa a suratul kafi sura da yake daman ta ambatan manyan bayan Allah ne waliyan Allah to an faɗi gistar ashabul kafi waliyai ne na Allah an faɗi gistar hariru waliyi ne babba na Allah yadda mafi yau malamai suke kai an faɗi gistar zulkarnai ne shi ma waliyi ne na Allah luqman waqtan daru lan sha'an ya fi aljahil aqwali lakin awliya Eh, lakin awliya to
وفضل من علم وعلم to babu fadli man alima babu fifikon wanda yake ya tsaya shi kansa ya yi ilimi kuma ya koya نعم da ya ilimin kuma ya tsaya ya koyar da wani نعم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عمار بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ya karbo daga abu musa ash'ari shine abdul qais ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم irin abin da za a kwatanta abin da Allah ya aiko ni da shi na daga shirya da ilimi da shi abin da za a iya kwatanta wannan da shi kama salil gaisul kasiri kamar girgije ne ruwan sama wanda yake mai yawa
asaba aradan da ya sauka a wata ƙasa
fakana minha naqiyatun a cikin ƙasar nan sai ya zamo akwai ɓangaren da yake ƙasa ce tsaftatacciya qabilatil ma'a wanda yake za ta iya fitar da tsirrai iri daban-daban ita wannan ƙasar ta karɓi ruwan saman nan da ya sauka
fa ambatatil kala'a ta tsirar da ciyawa wal ushbal da kasira haki mai yawa
wa kana minha ajadibu ya zamo kuma a ƙasar a wani ɓangare akwai wani ɓangare wanda yake shi fako ne amsakatil ma'a ƙasar da yake ita ba za ta iya tsirar da ciyawa ba amma kuma za ta iya riƙe ruwa za ta iya riƙe ruwa ta riƙe wannan ruwan wa nafa Allahu bihan nasa sai Allah ya amfani mutane da ita wato da wannan wadda ta riƙe ruwan ita dai bata sha ruwan ba ba ta tsirar da komai ba amma dai ta riƙe wa mutane ruwan
wa sharibu suka sha daga wannan ruwan wa saqau suka sha da dabbobinsu Wa suka zara'u.
bar ruwa suka shuka
wa asaba minha da'ifatan ukhra sannan kuma ruwan nan ya samu wani bangare daga ƙasar nan innama hiya qi'anun dahil dai ita ƙasa ce wadda take da wato sumin-sumin dutse ne wanda shi ba zai rike ruwan ba sai dai ruwan duk da ya sauka a kansa ya gangare ya tafi
la tumsiku ma'an ba ta iya rike ruwa wa la tumbitu kala'a ba ta iya tsirar da makiya ba ta iya tsirar da ciyawar da za a yi kiwo kazalika masalu man faquha fi dinillahi wannan misalin da za a bayar kenan ga wanda yake ya tsaya ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi fa'alima ya sani ya gane wa 'allama ya kokari kuma ya ganar da wani shine misalin kasa wanda take tsaftatacciya wanda yake ciyayi da duk shuka za ta fito a yi ta ita kanta ta sha ruwan kuma ta tsirar da amfani wanda jama'a suka amfani da wannan
wa masalu man lam yarfa'a zalika ra'san a kuma yadda za a kwatanta wanda yake sauraron abin da Allah ya aiko ni da shi kenan ya zama bai daga kansa balle ya duba bai daga kansa ba balle har a ce ya duba wanda ya fi kula da abu ya ɗauke shi ba komai ba sai a ce bai daga kansa ga wannan abun ba Na'am.
wato ya masa ɗauka ɗaukan abu wanda yake wulakantacce ba abin da sai an damu da shi ba
wa lam yaqbal hudallahi bai karɓi shiriyar Allah ba allati rusultu bihi wadda aka aiko ni da ita a shiriyar da Allah ya aiko ni da ita wannan ya ja gezansa wannan hadisi na nan sallallahu alaihi wasallam wannan magana da annabi ya faɗa ta ja gezanta akan duk wani wanda bai da sanin addini bai san ya zai ibada ba bai san komai ba amma kuma bai damu ba a kullum masu wannan masu wannan a gaba su ya ɗauka ma abin izgili wato me me ma suka iya me ai wani kida humanci ne ma ya sa har suka mai da hankali ga wannan in ba haka ba me zai sa da sassafe kai sammo ko ka tafi makaranta to me zai sa da sa- da da- da daddare a ce an ganka a hanyar makaranta Eh, ga abubuwa da yawa na rayuwa ta na yau da gobe me zai hana ka kutsa a cikin wannan ka kyale wannan kaga wanda yake bai ɗauki shiriyar nan ta annabi a matsayin komai ba domin duk wanda dai yake ya ɗauki addinin nan a matsayin wani abu lalle zai kokari ya ga ya dage ya tsaya ya fahimci addini tunda addinin nan dai ba a yin sa da jahilci ba canki faɗi ba ne ba magana ba ce ta canka canka ko yadda zuciyarka ta tsara ma ko yadda hankalinka ya tsara ma ko kai waye ka ce haka za ka yi addini ba haka addinin Allah yake ba addinin Allah yana dogara ne akan abin da aka saukar da shi abin da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam to na babu rafa'il ilmi wato anan an kawo misalin mutum biyu shine wanda yake wato ya karbi shari'a yi aiki da ita kuma ya koyar da wasu da kuma wanda gaba ɗaya shi bai ma tsaya sauraro ba a wata ruwayar aka kawo misalin na uku wato shine wanda aka faɗa a hadisin wanda yake misalin sa abinda za a kwatanta shi ta sace wanda take farko wanda ita ba za ta iya tsirar da komai ba amma kuma kuma ruwa in ya sauka a ciki ta iya rikewa in ya so mutane su zo su ɗebi ruwan su yi amfani da shi su yi ban ruwa ga dabbobinsu to shine misalin wanda yake shi ya san ilimin amma kuma bai tsaya aiki da shi ba zai koyarwa da mutane mutane za su amfana da shi amma shi kuma shi a kansa bai tsaya ya yi aiki da ilimin ba balle har a ce ya amfana to shi ne misalin ita wannan kasar wadda ita sai dai ta kare ruwan amma ba za ta sanar da komai ba to قال أبو عبد Abu الله Abdullahi Buhari ya ce قال إسحاق a Israfu Isaku ne Ibrahim ya ce wato shi ne wanda ya fi shura da Ibn Rahawaihi ko Ibn Rahuya wanda yake abokin Imam Ahmad ne kwarai ya wafati hijira ta ɗari biyu da talatin da takwas. To وكان منها طائفة wato shi a tasar waya wa kana min haɗa ifatu akwai wani bangare a wannan ƙasar da ruwan nan ya sauka a kanta قيلت الماء wato wadda yake ita ta sha ta sha ruwa ta sha rabi a cikin ruwa مم. قاء يعلو الماء a wato waje ne wanda yake tudu ruwa zai iya zama a kansa amma kuma ba zai iya dadewa a kansa ba zai iya ɗaukakarsa amma ba zai iya dadewa a kansa ba مم. والسفسف المستوي Mutum من الأرض al'adarku shi ne wanda yake madaidaici daga ƙasa wannan wato bakin hadisin ba ne ya kawo fassarar wannan kalmar ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a Qur'ani wa salunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yazruha qa'an sabtaqa la tarifiya wa jan wa la amta نعم باب رفع العلم babu cewa za a kai wani lokaci da gaba ɗaya Allah zai ɗauke ilimi za a nemi ilimin a rasa
وظهور الجهل zamo jahilci ya bayyana ba ko ne a kan nan sai jahilci jahilci ya kane ne mutane ba ko ina ba وقال ربيعة ya to yace wato rabi'atu ra'ayi نعم malamin imamu malik yana cikin manyan malamai na madina ya yi shuhura da aiki da fahimtar sa kwarai shi yasa ake masa lakabin da rabi'atu ra'ayi ya ce wa fati hijira ta ɗari da talatin da shida to نعم لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم mm, أن يضيع نفسه ba daidai ba ne ga duk wanda yake akwai wani abu daga ilimi tare da shi wanda yake Allah ya hore masa ilimi ya ce zai tubartar da kansa shi ne ta fuskar bar mai da hankalinsa ga ilimin نعم rashin mai da hankalinsa ga ilimin shi ne ya tubartar da kansa domin ɗaukakarsa babba a cikin wannan ilimin ne مم.
ko kuma ya tozartar da kansa ta rashin fa'idantar da ilimin ga wanda suka cancanci a ce ya fa'idantar da ilimin gare su. Eh,
حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياه عن انس قال Na ta saboda yahi wato sunansa Yazid ibn Humaydin.
نعم Shi Abu Tiyahi dinnan sunansa Yazid ibn Humaydin.
نعم Ya yi wa fati wato hijira ta 128.
نعم Ya tabo daga Anas ibn Malik.
نعم Anas ibn Malik yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce ان من اشراط الساعه hakika yana daga alamun zuwan tashin alkiyama cewa ga tashin alkiyama nan ta taho ان يرفع العلم a daga ilimi
ويثبت الجهل jahilci ya kan ya kan kama ya zama jahilci ya kan kama
ويشرب الخمر a shaƙiya ويظهر الجناء wato wa yash wa yushrabal hamru a da nasaba ya ce saboda madufi ne akan an yurfa al ilm نعم a a ce a shagiya kuma wato a yawaita shan giya نعم ويظهر الزنا zina kuma ya yaɗu ya zamo a- an rayu ba kakkautawa
نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شوبة عن قتادة عن أنس قال a ana sunan malik ya ce لأحدثنكم حديثا zan faɗa muku wani hadisi لا يحدثكم أحد بعدي da wannan hadisin ba za ku ji shi ba a bakin wani bayana wato kamar ni ne na ƙarshen wanda ya ji wannan hadisin daga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka ji sun sun gama tafiya sun gama mutuwa نعم a ana sunan malik an an ce shine karshen wanda ya wafati a sahabbai a basara a basara to shine karshen sahabbai a wafati
سمعت رسول الله صلى الله عليه na kuma zaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa وسلم من عشرات الساعة أن يقل العلم a waye gari ilimi ya zamo kaɗan ya yi karanci to haka yana daga alamun cewa sa alkiyama ta matso
ويظهر الجهل jahilci ya bayyana ويظهر الزنا yanzu na ta yaɗo وتكسر النساء mata su yawa
ويقل الرجال maza su zamo ɗan kaɗan ko dai saboda yawan kashe-kashe ya zamo galibi kisan ya fi afkarwa maza fiye da mata kana sai an kashe mace ɗaya sai ka ji an kashe maza bakwai ko fiye da haka
حتى يكون إلى خمسين امرأة القيم الواحد har ya zamo mai tsayawa ko mai kula ɗaya ne ke kula da lamarin mace hamsin
باب فضل العلم babin farmar da take cikin ilimi
حدثنا سعيد بن أفير قال na farkon ba kitabin nan an yi magana ne akan farilatul ulama a nan kuma shi kansa akan faralul ilmin za a yi bayani
قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce بين أنا نائم ina cikin bacci أتيت بقدح لبن sai aka kawo min wata katuwar kwarya ta nono na فشربت sha daga wannan nonon حتى إني لأرى الرياء يخرج في أسفاري har ni ina ganin koshi daga nonon nan yana bayyana a farce na
ثم أتيت فضلي عمر sannan kuma ragowar abinda na sha na rage sai na ɗauka na bayar ga umar ibn al-haddad
قالوا sahabbai da suke wajen suka ce فما أولته يا sai رسول dai ka الله fassara wannan mafarki naka ya rasulullah قال sai manzo Allah ya ce العلم na fassara shi da cewa ilimi ne ilimi ne na sha na na koshi na rage abin da na rage na bayar ga umar radiyallahu ta'ala to sai da na umar kenan matsayinsa a wajen ilimi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi ma yaqiqu anil hawa ya shaida masa yasa wani kuma daga baya ya zo ya ce ai wani abu na sai da na umar ko bai fahimta ba ko ai ga yanda ya fi dacewa a yi kaga ya yi karambani ne ba gurin yi ba نعم karambani ne inda yake babba a waje mai hatsari kwarai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa da cewa ilimin da ya sha ya rage shi ya ba wanda ya rage shi ya ba to kuma kai ka zo ka ce wai kana da awar wata fahimta ta addini a ce ba abin da ka sa a gaba sai ka ciwo wannan gyara Ah, to ai an yi mummunan fahimta a wajen an- an nuna abin da ake kai kan ba ilimi ba inda ilimi ne wanda manzo Allah ya masa shaida da cewa ya bashi ilimi ai sai ka yarda da shi sai ka yarda da shi to
bawal kutiya wa wanda malami ko ne a cikin mutum wanda yake malami ya ba da fatuwa ya amsa masu yi masa tambaya alhali yana tsaye a kan dabba na'am yana kan dabbarsa wa gairiha kowaninta حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa mazala sallallahu alaihi wa sallama وقف في حجه الوداع ya tsaya a hajjin da aka yi na ban kwana hajjin da ya yi wanda shi kaɗai ne hajjin da manzon Allah ya yi a musulunci hajja hajjal wada'i iska mula dinu wa gibbal wada'i kanan liqa'u Mm.
yanda sai da Yusuf na hani yake faɗa بمنى to sai ya tsaya a Mina للناس ya tsaya ga mutane يسالونه don su tambaye shi don su yi masa tambayoyi wanda duk yake da tambaya ya zo yi
فجاء رجل sai wani mutum ya zo فقال sai ya ce لم اشكر ya rasulallah ban sani ba na manta فهلكت قولا عن na أزرع aske kaina kafin a ce na yanka hadaya sai na aske kaina kafin a ce na yanka hadaya فقال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce اذبح ولا ka حرج je ka yanka yanzu bayan ka aske kan naka ba haka tsarin yake ba tsarin yadda yake a a fara yin yanka hadaya sannan a zo a yi aski amma kai tun da ka gabatar ka je ba laifi wannan malamai da yawa suka ce to haka hukuncin yake yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ruwa da tafi shura a masabar imam malik suka ce a ai haka din ba daidai ba ne wanda ya sai zamo fidiya ta iya hawa kansa ya sa ba kamar yadda yanzu galibi alhazai suke ɗauka ba galibi an dawo daga mina sai a shigo maka a zo a yi aski ko a yi saisaye a yi wanka a fice sannan a fita mina ƙarshen da sai kashe gari ko ɗaya kashe garin ma za a nemi hadaya kaga an gabatar da askin kenan wato bisa hadayar wanda a masawar ma malam suka ce akwai magana ko da yake wannan hadisin ya nuna cewa in an yi bisa fuskar mantuwa to ai ba laifi mutumin da yake ya yi bisa fuskar mantuwa tun da dai wanda ya tambayar ya yi ne a kan yamanci shi yasa sai mu ɗauka bisa wanda ya yi a fuskar mantuwa kenan shi ba laifi kenan yadda zahirin hadisin yake nuna amma dai kenan abu ne wanda a guda a guji yinsa da ganga a kada mutum ya ce kawai shi dan ya gangaro daga mina ranar safiyar sallah safiyar ranar sallah kawai zo ya dawa su fara shi kenan kuma ya fita ya je ya aski ko ya sai sai ya koma mina ya ce zai hadaya ba haka ake ba yadda aka tsara a fara gabatar da hadayar sannan aski a fara gabatar da hadayar sannan a yi aski ko sai sai to
fata akharu sai wani kuma ya sake zuwa faqala yace lam ashkur ban sani ba ya rasulullah na mance fara hantu kamar an armiya ne soke hadaya ta alhali ban riga na yi jifa ba jifan da ake na adawa a safiyar ranar sallah wato bayan an dawo daga musdalifa shi yace sai ya fara yin soke hadayarsa kafin a ce ya yi jifa wanda a tsari a fara jifan sannan a yi aski sannan a yi hadaya
kala ya ce amma ku sannan ka yi hadaya sannan a yi hadaya sannan a yi aski sannan a yi hadaya sannan a yi aski to sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi irmi wala sai dai kai gefen yanzu duk da cewa dai ka fara hadaya ka fara gabatar da soke hadayar ka kafin kai jefa to yanzu ka je kai jefa ba komai ba laifi a kanka
amma su ila nabi wato a yasa kenan ba fidiya kenan zahirin bayanin ba fidiya kenan yadda shafi ya tafi a kai kenan da imam ahmad da da'u da da'u da mujahidu amma imam malik da abu hanifa suka ce ai jiran tawar nan wajiba ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka je ka yi ba laifi ba wai yana nufin ba ba da fidiya a kanka ba dole sai an ba da fidiya kenan yayin cewa kore wanda aka yi ta kore zunubi ne ba wai ta kore fidiya ba shine fassarar da hanafiyawa da malikawa suka yi wa wannan hadisi to
فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم
wato ba a bace ba a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tsayuwa tasa daga wani abu da aka gabatar da shi wanda haƙƙinsa a jinkirta shi wala ukhira ko abin da aka jinkirta wanda haƙƙinsa a ce an gabatar da shi illa qala sai ko manzon Allah ya ce ifal wala ka je ka aikata wanda ka manta baka fa ba kai ba wanda haƙƙinsa a fara yi wala haraja ba wani laifi a kanka inda malamai suke cewa wato a sannan wani tajalli ne na rahamani ya sauka ya sa da abin da ma mutum ya yi a sannan sai a ce ka je ba komai kai ka je ba komai ka je kai ka gyara ba komai sai kai wani abu ba
babu man ajaba futiya bi isharat al-yadi wa ra'si babu wanda ya amsa tambayar da ake masa ta fuskar ya nuni da hannu ko ya nuni da ka نعم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب ايوب عن اكرمه بن- عن اكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a hajjinsa na ban kwana فقال mai tambayar ya ce da shi زبات قبل ان ارميها na yi yanka hadaya ta kafin a ce na yi su na yi jifa na yanka hadaya ta kafin a ce na yi jifa na jefa a kafa
فهو مع بيده maza ga sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mai tambayar da hannunsa qala wala haraja ya nuna masa ba laifi ka je ba komai ka je kai jifan yanzu ba komai na'am
qala wa halaktu qabla an azba wani mai tambayar kuma ko ko shi kansa wani mai tambayar ya ce ni kuma na aske kaina alhali ban riga na yanka hadaya ta ba
fa ma biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa da hannunsa wala haraja cewa ka je ka yanka hadaya taka ba laifi ba komai
حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا هنزلة بن ابي سفيان عن سالم قال سمعت ابا هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ya abu huraira ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يقبض العلم a ƙarshen lamari za a karɓe ilimi malamai su mutu ya zamo a waye gari ba wanda yake ya maye musu
ويظهر الجهل jahilci ya bayyana والفتن da rigingimu rigingimu iri daban-daban su ta bayyana
وينكسر الحرج ya cuɗanya fitinu rigingimu iri daban-daban za su bayyana za su yawaita الى aka يا ce رسول الله ya rasulallahi وما الحرج me ake nufi da harjudin nan da ka faɗa wanda asali kalma ce daga harshen mutanen habasha na'am daga harshen habashiyawa
فقال sai manzo Allah ya nuna هكذا haka da بيده hannunsa cewa kashi a cikin mutane kawai a sare wannan a sare wannan a jan haibe wannan a jan haibe wancan abin ba ta kautawa
فعرفها ya karkatar da hannun nasa انه يريد القتل kaga yana nufin kisa cewa kisa zai yawaita a ji an kashe wannan an kashe wannan an kashe mutane kaza an kashe mutane kaza
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء قالت a asma'u ta sayyidina abi bakar a, wato mahaifiyar abdullahi bin zubairu wanda an ce ta yi wa fati hijira ta saba'in da uku ta kai shekara ɗari. ita sanda ta yi wa fati ta kai shekara ɗari kuma har ta yi wa fati ba haƙorin ta ɗaya da ya fati ta mutu da haƙoranta cikakku duk da wannan shekaru da ke kuma da cikakkiyar fahimtarta da cikakkiyar fahimtarta gaba ɗaya abin da yakan samu wa'yansu in sun tsufa ɗarai kamar irin nata to ita bai same ta ba na'am ta ce ayan asma'u ta ce اتيت عائشه na je wajen aisha wato ɗan uwarta u- ubansu ɗaya da aisha amma uwar ba uwarsu ɗaya ba
وهي تصلي alhali tana sallah فقلت nace da ita ما شان a الناس me ya samu mutane ne na gansu a tsaye an yi cuku-cuku فاشار الى السماء sai ta nuna min sama ba kya ganin abin da ya faru فاذا الناس قيام wato ashe rana ce ta buya sai ga mutane duk sun tsaya suna sallar buyar rana فقالت سبحان aisha ta الله ce min subhanallah
قلت kula ba ne na ce آية ita wannan buyar ranar nan wata alama ce فأشارت برأسها ta nuna min da kanta أين آية kwarai alam aya ce babba wata alama ce ta cewa lalle akwai wani abu فقمت na tsaya nima a sallah حتى تسلمت